الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار يومنا رانا الصبر biyu ga watan rabi wani thani hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1446 da ya dace da biyar ga watan goma shekara ta 2024 za mu ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka mai suna alfara'idul jalila da ya shafi ko ya kunshi ulumul Qur'an wanda wannan darasi shine darasi na bakwai za mu tashi faslun fi huffazihi zamanin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ubayyun أبي قيس زيد في زماني أبي قيس زيد في زماني نبينا الحفاظ مع عثمان معاذ سالم أبو الدرداء أويمر وابن عبيد جاء مع ابن مسعود ذو القرآن وقيل لم يجمع سوى عثمان ومن سواهم زمن الصديق قد جمعوا أو زمن الفاروق فصل في التابعين من تابعيهم أعرج مجاهد إكرمة علقمة والأسود زر عطاء حسن يزيد abidatu masruquhum sa'idu bale ce faslun wannan wani fasli ne fi huffazihi a cikin bayanin waɗanda suka haddace alƙur'ani suka kiyaye alƙur'ani zamanin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato daga cikin sahabbai tun kamin annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya to an samu waɗanda suka haddace alkur'ani ɗin mina sahaba to su ne za a ambaci wasu daga ciki shekhu abdullahi ya ce na farko shine ubayyu qaisu zaidun fi zamani mutum na farko shine ubayyu shine ubayyu ibnu ka'ab wanda yana daga cikin al'ansar yana daga cikin mutanen madina kuma yana daga cikin shahararru fitattu a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda suka haddace ƙur'ani har annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa a karɓi ƙur'ani daga gare su to ubayyu yana daga ciki kuma a baya an karanta cewa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallawa ya ce da shi Allah ya ba shi umarni ya karanta masa alkur'ani ya saurara to na biyu shine qaisun shine qaisu ibnu sakan eh ane masa kunya da abu zaidin shi ma mutumin madina ne shi ma yana daga cikin waɗanda suka haddace alƙur'ani zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama zaidun sai zaidu bin sabit shi ma yana daga cikin mahaddata alƙur'ani sallallahu alaihi wasallama kuma yana daga cikin marubuta ma'ana sakatare sakatarori na annabi sallallahu alaihi wasallama kuma lokacin sayiduna abubakar da usman ibn affan shi suka sanya a matsayin ciyaman wanda zai kula da tattara alkur'ani to shi ne ya ce fi zamani nabiyina wato a zamanin annabi sallallahu alaihi sallama alhufazu wato su ne waɗanda suka kiyaye alkur'ani wannan shine mubtada ma'ana al-huffazu fi zamani fi zamani nabiyina ubayyun qaisun zaidu to sai ka dauko al-huffazu sai ya zama mubtada fi zamani nabiyina sai ya zama jarun wa majrur fi mahalli raf'in khabar ubayyun qaisun zaidun to wannan abin nan ne aka yi na abin da shi alhufaz din ya kunsa waɗanda ake nufi sai zama badali ne daga gare shi to mahaddata a zamanin annabin musallallahu alaihi sallama su ne sun hada da zaid ubayyu sun hada da kaisu sun hada da zaidu ma'a usmani tare da usman ibnu affan shine na hududinsu shi ma yana daga cikin waɗanda suka haddace alkur'ani sannan na biyar akwai mu'azun akwai mu'azubun jabal shi ma yana daga cikin hufazu na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sun kiyaye alkur'ani tun annabi yana dare akwai salim haka akwai salim maula abi huzaifa shi ma yana daga cikin mahaddata alkur'ani kuma yana cikin waɗanda annabi ya ce a karɓi ƙur'ani daga gare su eh abu dardai sai wanda ake wa kunya da abu dardai sunansa uwaimirun eh ane masa kunya da abu dardai waye abu dardai sai ce maka uwaimirun shi ma yana daga cikin mahaddata alƙur'ani sunansa uwaimir ibn abid darda to wannan kenan sai wabin ubaidin ja'i haka shi ma ibn ubaidin ya zo cikin zirin waɗanda suka haddace alƙur'ani bin sahaba daga cikin sahabbai to shi an yi saɓani akan wane ne shi ibn ubaidu wasu sun ce sa'ad ne ibn ubaidu a shi ake nufi wasu malamai kuma sun ce a fudala ne ibn ubaidu shi jalaluddin suyuti ya kawo saɓani a littafin sali itiqan fi ulumin ƙur'an don asali shi a shekhu abdullahi can ya ɗauko waɗannan sunayen nasu ya waƙe su ma'abni mas'udin ka haɗa tare da abdullah ibn mas'ud shi ma yana daga cikin waɗanda suka haddace alƙur'ani to waɗannan da ka ja ambata zawul ƙur'ani dukkaninsu ma'abuta haddace alƙur'ani ne a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam haka wasu malamai suka ambata wannan shine alƙaulul awwal shine zance na farko idan akwai zantuka da yawa shi yasa ya ce wakila a wani zancen kuma an faɗa lam yajma' ba wanda ya tattara haddace alkur'ani a zamanin annabi siwa usmani in ba usman ibn affan ba akwai malaman da suka faɗi haka sai dai kuma wannan magana tana da rauni eh tana da rauni shi yasa ko da asar na anas ibn malik wanda ya zo fi sahihul bukhari wa muslim za mu ga ya saba ma wannan eh ya faɗa yake cewa cikin al'ansar akwai mutum hudu da suka haddace alƙur'ani a ciki kaga ya ambaci ubayyu ya ambaci mu'az ibn jabal haka ya ambaci zaid ibn sabit duka kaga ya ambace su haka ya kawo su su hudu Eh, to cewa usman ɗaya ne to wannan magana tana da tana da rauni tana da rauni eh, ya haɗa da abu darda shine omir wa man siwa humu ko wa man siwa hum zamanin siddiƙi to waɗanda ba su ba ma'ana duk wanda ka ji ba ambaci sunansa ba to zamanin siddiƙi ya haddace ƙur'ani ne a zamanin abubakar siddiq bayan annabi sallallahu alaihi sallama ya bar duniya to za mu ga idan kuka samu littafin fada'ilul qur'an na ibnu kasir ya rubuta wata risala ba ta da yawa sosai sunanta fada'ilul qur'an a ciki ya kawo cewa wanda abu ishaq al-huwaini hafizahullah ya yi masa ta haƙiƙi ko a google kuka yi sacin za ku same shi to a ciki ya ambata cewa al-khulafa arba'a kalifofin nan guda hudu dukkaninsu sun haddace al-qur'ani abubakar as-siddiq haka umar ibn al-khattab haka shi Usman ibn Affan haka Aliyu ibn Abi Talib wanda shi a Sheikhu Abdullahi kaga bai ambace su ba ana kuma shi ibn Kasir ya nakaltu magana ce daga Abu Abdullahi al-Qurtubi da littafin al-Jami'u li ahkamil Qur'an ya dinga kashe waya mana to ya nakaltu magana ne daga gare shi saboda haka su ne kan gaba ma wajen haddace alkur'ani din illa dai su ba a cika ambatonsu ba to shine cewa man siwahum sauran ragowar sahabbai waɗanda ba su ba zamanin siddiƙi ba su samu haddacewa ba zamanin annabi sai zamanin abubakar siddiq ƙadi jama'u haƙiƙa sun tattara alƙur'anin a zamaninsa au ko kuma zaman alfaruƙi au ɗin nan ma'anar tawa ma'ana akwai waɗanda su ko ba su samu sun haddace ba sai zamanin umar ibn al-khattab to haka ne amma mafi yawa za ka ga dukkanin sahabbai zai wahala ka samu wanda bai haddace alƙur'ani ba illa ya danganta wasu sun haddace fi zamanin nabi wasu sun haddace fi zamani as-siddiq wasu sun haddace fi zamani al-faruq akwai wanda ma suka haddace fi zamani Usman ibn Abi Affan ibn Affan fi zamani Usman ibn Affan wasu ma fi zaman Ali ibn Abi Talib haka ne tunda akwai sigaru sahaba wanda ko da annabi ya bar duniya suna kanana ba su da yawan shekaru ka kama abdullahi dan abbas kaga ya haddace alkur'ani amma kuma daga baya-baya saboda ko da annabi ya bar duniya yana karami to sai abin da ya shafi tabi'ai to anan sai zama kawai dai malam ya ambaci waɗanda suka fi shahara lalhasar ba ana nufin wai su kaɗai ba ne a waɗanda suka fi shahara da kiyaye alkur'ani a zamanin annabi sallallahu sallama ko zamanin abubakar siddiq ko zamanin umar ibn al-khattab to su ne ya kawo ba wai don su kaɗai ba ne akwai wasu da dama faslun fi tabi'ina to sai kuma tabi'ai waɗanda su samu sun yi rayuwa tare da annabi ba ba su haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallama ba amma kuma sun haɗu da sahabbai su ake kira tabi'ai to su ma cikinsu an samu waɗanda suka haddace alkur'ani shi ne ya ce min tabi'ihim a araju mujahidu a araju shi ne mubtada akwai a araju min tabi'ihim wanda yana daga cikin waɗanda suka biyo bayan su sahabbai tabi'i ne ya shahara da wannan lakabi amma sunansa abdulrahman ibn hurmus abu dawud almadani a tabi'i mutumin madina ne ya daga cikin tabi'ai to shi ma ya samu ya haddace alkur'ani wanda ya kusan ya karbi ya karbi alkur'ani da kira'arsa ta hanyar abu huraira da abdullahi dan abbas kuma daga gare shi nafi'u ibnu abi nu'aymin ya karbi alkur'ani shi a arash to sai tabi'i na biyu shine mujahidun shine mujahid ibnu jabar eh babban tabi'i ko malamin alkur'ani ane masa kunya da abul hajjaj al-makki ko mutumin makka ne eh tunan makka ne ya daga cikin manya-manya daga cikin tabi'ai wayanda suka san alkur'ani kwarai da gaske ya karbi alkur'ani daga abdullahi ibn sa'ibi da kuma abdullahi dan abbas kusan ka ya ma sauki tafsira alkur'ani kusan ashirin da wani abu tun daga fatiha zuwa nas a gaba abdullahi da abbas shi mujahid shi yasa za ka ga mafi yawan malaman tafsiri suna yawan dogara a kan fassararsa ka samu ko da jami'ul bayan an tawili ayil qur'an na abu ja'far at-tabari za ka ga yana cikin tabi'ai waɗanda ya yawaita kawo maganganunsu haka tafsirul qur'anil azim na wannan ibn abi hatim to kaga shi ma yana daga ciki haka in ka samu ko da ibn kasir ne tafsirul qur'an azim shi ma za ka yi ta gani ana kawowa daga za ka ji an ce mujahid ya ce mujahid ya ce mujahid ya ce to wannan kenan to sai ikiramatu maula ibn abbas bawa ne na abdullahi da abbas ya yanta shi kuma ɗalibinsa ne ya ɗauki karatu wajen abdullahi da abbas ƙwarai da gaske haka ya yi ruwaya daga abu huraira haka daga umar haka daga amur wa anhu abu amrin al'ala shi kuma ya karbi alkur'ani ta hanyar ikirama to haka alkamatu shi ma daga cikin tabi'ai alkamatu binu ibnu qaisin ibnu abdullah an-nakhai babban malamin fiqh hudin nan shi ma yana daga cikin tabi'ai ya karbi alkur'ani shi kuma daga abdullahi dan mas'ud da kuma ibrahimun nakhai wa anhu ibrahimun nakhai ibrahimun nakhai shi ya karbi qur'ani daga gare shi daga shi alqama eh wanda kun ga shi ma ibrahimun nakhai tabi'i ne eh amma kuma duk da haka kuma alqama din kuma malamin sa ne sai al-aswadu ibnu yazid ibnu qais shi ma annakhai shi kuma ya karanta alkur'ani ya karbi alkur'ani daga abdullahi dan mas'ud eh kuma dukkanin alkhulafa din ya yi riwaya daga gare su abubakar as-siddiq umar ibn al-khattab usman ibn affan aliyu ibn abi talibin duk ya yi riwaya daga gare su Eh, shi an ce duk sati sai ya sauke ƙur'ani har ya bar duniya in ma ramadana ya zo to duk cikin kwana biyu sai ya haddace ƙur'ani sai ya sauke ƙur'ani har ramadana ya ƙare Eh, kusan ibrahimun naka'i ya karɓi ƙur'ani shi ma daga gare shi haka abu ishaq as-sabi'i wanda ya rasu tun hijira na saba'in da biyar ya rasu to al'asawar kenan shi ma babba ne sai zirrun ibn hubaishin shi ma minat tabi'in al-kufi shi kuma mutumin kufa ne malaminsa shi ne abdullahi dan mas'ud a wurinsa ya karbi alkur'ani haka usman ibn affan haka aliyu ibn abi talib haka asim ya karba daga gare shi da kuma sulaiman da al'amash da abu ishaq as-sabi'i duk sun yi ruwaya ga shi zirru ibn hubaish haka akwai ata'un ibn abi rabahin shi ma ka game da tabi'i ne za ka yi ta ganin sunansa a cikin littattafai na tafsiri ce maka kala a ta'un a ta'u ya ce kaza ba shi ne kuma maulahum ya karbi ƙira'a daga abu huraira yawwa wanda kaga shi ma abu huraira yana daga cikin hufazu illa to wannan shi ke nuna maka cewa kawai malam ya takaita ne iya waɗanda suka shahara iya waɗanda suka shahara za ka gama abin nan riwayewar shi ai ta hanyar abu huraira ta zo radiyallahu anhu haka akwai hassan hassan ibn abil hassan al-basri rahimahullahu ta'ala kaga shi ma tabi'i ne zaka ji ana cewa Hassan al-Basri ya ce Hassan al-Basri ya ce to shi ma yana daga cikin waɗanda suka haddace alqur'ani eh yayi karatu daga Abu Musa al-Ash'ari wanda kaga shi ma malamin qur'ani ne kuma mahaddaci amma malam bai ambace shi ba Eh, haka kuma ya yi karatu ya karɓi riwaya alkur'ani ko karatu alkur'ani daga abul aliya abul aliya eh, to wannan kenan sannan akwai yazidu ibnul qaqa yazidu ibnul qaqa shi ba tabi'i ne kunyarsa abu ja'far al-makhazumi e wanda wahid ne min alƙura ashara yana daga cikin makaranta guda goma shi ma tabi'i ne ya karanta alƙur'ani daga abdullahi ibn ayyash da kuma abu huraira da abdullahi dan abbas haka nafi'u ya yi karatu daga gare shi da kuma abu amrin duk sun yi karatu daga shi yazidu ibn al-qaqa mana sun karbi ƙur'ani daga gare shi haka akwai abidatu salmani abida shi ma tabi'i ne babba shi kuma ya karbi alƙur'ani daga abdullahi dan mas'ud malamin sani haka ta hannunsa ibrahim nakha'i da abu ishaq suka karbi alƙur'ani sai masruquhum eh masruq ibnul ajida sunansa kenan alkufi shi ma tabi'i ne ya karbi alkur'ani daga abdullahi dan mas'ud sannan kuma shi kuma yahaya ibn wasab shi kuma ya karbi qur'ani daga gare shi daga shi masruq sai sa'id sa'id shine sa'id ibn jubairi shi ma alkufi babban tabi'i ne shi ma ya karɓa ta hanyar abdullahi dan mas'ud sannan ta hanyar sa abu amrin ibn al'ala ya karbi alkur'ani da su alminhal ibn amr da wannan duka mahaddata alkur'ani ne daga cikin wato su tabi'ai ma'ana waɗanda suka fi shahara ba wai ana nufin iya su kaɗai ba ne da aga tabi'ai su ma da yawa kamar yadda can a ɓangaren sahabbai kaga ba kowa ya ambata ba to ana duban waɗanda suka shahara ne waɗanda suka shahara to su ne ake ake kawowa saboda alkur'ani shine shine mabudin ilimi gaba daya kusan zaka ga tsarin magabata to in yaro ya taso abu na farko alkur'ani ake fara yi masa talƙini in ya haddace sai a koya masa luga sai ya karanci luga sosai ya san fiƙihun luga ya san nahau ya san sarfu ya san balaga ya san alishtiqaq in ya goge to daga nan daɗa shi kenan sai a koya masa abin da ya shafi aƙida daga aƙida sai a shiga wato alhadis daga nan sai a gangaro zuwa fiƙihu to za ka ga magabata haka tartibinsu yake to duk wanda ya biyo wannan tsarin shi kenan babu wani ilimi da zai masa wahala amma da zaran ka samu matsala a ɓangarorin nan guda biyu ko a ɓangaren ƙur'ani ko a ɓangaren luga so ko da ka zama malami za ka ga malantar taka tana da naƙasu tana da naƙasu tun da abin da a tushe ka bar shi ka koma can kana karatun wani abu na daban shi yasa sai ka ga wasu suna ta wahala saboda ba su biyo inda ya kamata a ba in kana son iliminka ya yi kwaliti sosai to ka ba alkur'ani mahimmanci ka haddace shi in san samu sannan ka dawo abin da ya shafi luga ita kuma luga ita za ta taimake ka wajen hatta alƙara'atu na shi to waɗannan ga abubuwa guda biyu su ake fara kulawa da su gani sai a tsarin magabata yanzu kamar shi ka ɗauki a shehu abdullahi a ga'itun yana ɗan ƙarami ya haddace ƙur'ani kamar yadda wannan da suka tattare littattafansa ƙarƙashin kulawar farfesa abubakar aliyu gwandu suka ambata tun yana ɗan ƙarami ya haddace alƙur'ani a hannun mahaifinsa sai da ya haddace ƙur'ani sai mahaifin nasu sai ya hannanta shi da yayansa shine a sheikh usman ibn fudu sai ci gaba da koya masa abin da ya shafi luga irin su ishiriniya irin su ashariya irin su daliya da makamantansu ka gani kaga ba ma ambaton qur'ani amma tun yana yaro ya haddace qur'ani shehu abdullahi rahimahullah eh to shi yasa kaga kowane bangare alhamdulillah duk inda aka taba sai kaga abin da sauki saboda an bi tsari to mu yanzu ba mu wasu suna fara da alkur'ani amma kuma ba sa tsaya su yi itikanin qur'ani daga nan sai kaga kenan sun daina karatu ba sa koma su karanta ulumu na luga to qur'anin ba zai maka amfani ba kawai sai zunzurutun harda ita kadai ta harda ba ta wadatarwa eh saboda ba ka da yanzu abinda za ka fahimci abinda ka haddace baka da shi saboda haka ƙur'ani shi ake farawa da shi eh can da sai ka ji ana cewa makarantun ƙur'ani ma'ana kawai yara ne ake kai ba abin da ake musu in ba ƙur'ani ba in suka haddace suka iya rubuta shi sannan sai a ɗauke su a kai su makaranta inda za su koyi luga da sauran ulumu to amma yanzu wani ƙur'anin ma bai iya karantawa ba kuma sai ka gan shi yana karanta bulugul maram riyadu salihin sahihul bukhari kaga me zai gane ba abinda zai gane aya ma bai iya ja daidai in ramadan ya zo kuma ka gan shi yana tafsiri eh eh amma hizo guda na kware cikin kwakwalwarsa bai da to ka gani bai da larabci bai iya larabcin minti biyu na kwarai to kaga ba tafsiri za a yi ba ko dai a yi wa'azi tun da galibin ma wa'azi ake yi da sunan tafsiri kawai a zo a ɗa'aran mai ja aya shi kenan sai a koma wasu ayoyi da ke tsoratarwa shi kenan ko a samu wani labari da wasu hikayoyi shi kenan sai a canye lokaci sai a tashi a ce ai an yi tafsiri haka wanda ai ba tafsiri ba ne to mafi yawa za ka ga wa'azi ake yi da sunan ana tafsirin ƙurani amma wa'azi suke yi ba tafsiri ba saboda an ce tafsiri shine ka yi bayanin manufar abin da Allah yake nufi ƙarƙashin aya shi ne tafsiri to faslun fil qurra'is sab'a to wannan fasali zai yi bayani akan makaranta guda bakwai kana ji ana cewa qira'a wani qira'a wani qira'a wani to su ma za a yi bayanin su an fahimta eh ya ambaci bakwai ne saboda su al-imamu shatibi ya kawo cikin ash-shatibiyya kuma lokacin su su a shehu abdullahi ita ce muƙarar ita ake karanta ka haddace ƙur'ani ka zo za ka fara fannin ƙira'atu a shaɗibiya ake sama ka haddace tun da ya ambata a baya cewa akwai ƙira'o'i guda uku kuma su ne cikon goma bisa zance wanda yake ingantacce to sai ce liha'ula imarji'ul ƙurra'i سبعتهم وأن أبي الدرداء شميهم ونافع عن اليزيد كذا أبو عمرو مجاهدا يزيدي وابن كثيرهم عن الس عن ابن السائب وعاصم عن زر المواظب وحمزة عن عاصم الكسائي an hamzata khulasatul qurra'i tumal yace marji'ul qurra'i makomar wayannan qurra'u din sab'atuhum wanda su bakwai ne to li haula'i madogarar su yana komawa ga waɗancan eh wannan da a nuna maka ba wai su suka kirkiro kira'a ba su ma karbuwa suka yi to waɗancan da ka ja ambata sun haddace alkur'ani daga cikin sahabbai daga cikin tabi'ai to su ne marji'i na ainihin alkurra'u asaba'a ko al'ashara su ma karɓuwa suka yi wani ya ji daga wani wani ya ji daga wani wani ya ji daga wani su da ka ba yan bid'a ba ne ba wai su suka kirkiro kira'a ba ballantana ka ce to kai ma yanzu bari ka kirkiro taka don kai wannan sai a ce ka kawo isnadi zuwa ga sahabbai kaga sai a karba in kana da ko ba haka ba to wa shamiyuhum shine abdullahi ibn amir ash-shami an abi darda shi kuma ya karba ne daga abu darda ya ambaci abu darda a baya ko ba ambace shi ba Hmm? Hmm? Ban ji ba. Wani? Ban fahimci abin da yake magana. Eh. Kila dai kana an gaji. ko mai bayani ba tun da ana rakoda ai za ka ji eh ba sai ka wayar da mu baya ba ka caye mana lokaci to saboda haka an ambaci abu darda daga cikin sahabbai waɗanda suka haddace ƙur'ani ko to makomar ibnu amir shine ashami abdullahi ibnu amir to shi ya karɓa ne daga abu darda daga abu darda ya karɓa an gani saboda haka ƙira'arsa to marji'inta shine wa shine abu darda shine abu darda kaga shine ɗaya daga cikin bakwai ɗin da ya ambata marji'ul qurra'i sab'atihim ba sab'atu ba sab'atihim saboda badali ne na qurra to wa nafi'un sai nafi'u sai shi kuma nafi'u makomasa anil yazid shi kuma daga yazidu ne al yazidu ibnul qaqa a ambace shi a baya ko yazidu ibnul qaqa al-makhazumi to da gare shi nafi'u ya karanta wannan ma ambata ma dazu kaza abu amrin haka abu amrin ibnul ala shi ma ya karba daga wa mujahid kuma daga ali daga yazidu ibnul qaqa eh kaga shi yana da dalibai guda biyu shiwa yazidu ibnul qaqa akwai nafi'u sannan akwai amr akwai abu amrin ko ibnul ala eh to sai ce shi abu amr din nan yazidu mujahidan to shi ya sake karba kuma hawa yau daga mujahid yazidu din nan fi'ili ne ba suna bane ma'ana yana ƙarawa da malami na biyu shine mujahidan ai yazidu abu amrin mujahidan abu am ya ƙara da mujahidu bayan ya karɓa daga yazidu ibn al-qaqa sannan ya karɓa daga wa daga mujahid shi abu amr to sai ibn kathirin shine wa ibn kathirihim shi kuma ya karɓa daga ibn sa'ibi ibnu sa'ibi abdullahi ibnu sa'ib wanda sahabi ne to shi kuma ibnu kasir ya karba daga gare shi shine makoma qira'arsa wa asim shi kuma asim ya karba daga zirrin a ambaci zirrun ko a baya almuwazibi wanda shi zirru wato mutum ne mai dagewa akan abin da ya sa gaba yana da kokari cikon baiti da shi kuma ya karba daga gare shi wa hamzatun shi kuma hamza an asimin shi kuma ya karba daga asim ya karba daga asim haka alkisa'i shi ma an hamzata shi ma ya sake karba daga hamza saboda haka da asim da alkisa'i da abin nan shi hamza ya karba daga asim shi kuma alkisa'i ya karba daga hamza to wannan khulasatul qurra'i sune samari na sunayen ƙurra'u ɗin nan guda bakwai abdullahi ibn amir shi ne na ɗaya saiwa sai na fi'u saiwa sai abu amrin ibn al'ala saiwa sai ibn kasir saiwa sai asim saiwa sai hamza saiwa sai alkisa'i su ne guda bakwai to sai ka ɗauko waɗancan guda uku da muka abbata a baya sai ka haɗa su zama goma to wannan su ake kira da alƙura usaba to kaji kowa da malaminsa saboda haka sadda aka yi maka tambaya aka ce ka ambaci malamansu to shi kenan ka riga ka haddace wane ya ji daga wane wane ya ji daga wane su kuma daga wanda ya jiyo daga sahabi dan uwarsa sai wanda ya jiyo daga annabi sallallahu alaihi wasallam karshe dai duka abun yana komawa ne zuwa ga annabi an gane yawa saboda haka duk waɗannan kira'o'in haka annabi ya koya ma kowa mai da muka karanta a baya duba da lahajar kowace ƙabila kowace kowane batan min butunil arab ya kai to ina miyanka yi kai kuwa yake mi za ki kai mine ne eh so ai gida gida rufe yake kuma ban bude ba aje na gama a kai mata to yana jin nan za mu kwana alhamza ta khulasatul qurra'i wato su ne samari shine takaitawa dangane da kawo maka sunayen makaranta alqur'ani sai a tashi faslun fi adabi tilawati سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله